نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gani yau za mu tashi sabon darasi mai unwanin al-mubtada'u wal khabar nan ne za mu tashi ko malam yace al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwalil jumlati mubtada suna ne da ake yi ma ƙarshen sa ruhu'a a farkon jumla والخبر اسم مرفوع شما خبر مبتدا سناني ميروها يكون مع المبتدا جملة مفيدة yana gina jumla mai bayar da ma'ana in an haɗa shi da mubtada kenan duk lokacin da ka fara magana da larabci ya zamo kalmar da ka fara ta fara fitowa a bakinka tana ba da ma'anar suna to inda za a ce ka yi li'irabin wannan kalma za ka ce da ita mubtada inda ita ce ta zo a farkon jumla ko a magana ne da baki ko a rubuce ne yan ce ka karanta to sunan da ya zo farkon jumla ruwa ake masa yan ce me mahallin shi a lirabi sai ka ce mubtada ne mubtada'un to shi kuma mubtada kalma ce da take da ma'ana amma ba ta bayar da cikakken ma'ana sai an ƙara mata wata kalma a gabanta to kalmar da za a ƙarawa gaba don ta ƙara ma kalmar farko ma'ana ta fito fili ita ake ce ma khabar mubtada ma'ana kalmar da ta bayar da labarin kalma ta farko to a larabci in an ka ce mubtada'un a Hausa shine abin da aka fara da shi amma su malaman nahau abin da suka ce ma mubtada kalmar farko a jumla in dai suna ce to su mubtada suke kiranta alkhabaru da larabci zuwa Hausa shine labari amma a malaman nahau su in sun ka ce khabaru suna nuhin kalmar da ta zo ta ba mubtada'un cikakkar ma'ana ita ce ma alkhabaru ga al'amsila nan a karanta min jumla ta farko in jiya at-tufahatu hulwatun da Hausa apple ko pom yana da zaki pom yana da zaki wannan jumla ma'ana ta cika ko bata cika ba in zo ni ce ma fom din nan fa yana da daɗi ai za ka gane to kalmar daɗin ita ce ta sa ka gane matsayin fom ɗin inda zan cire ta fom ɗin ka san shi amma baka san matsayin shi ba in zo ni ce ma fom ni shu sai ka ce mimi an kai sai in ce yana da daɗi yanzu magana ta ce ko ba ta cika ba to kenan wannan kalma da ta zo ta cika ma'anar kalmar farko in za a yi lirabi sai a ce ta khabaru mubtada ga wani misali ne a kan da misali na biyu as-suratu jamilatun hoton nan yana da kyau hoton nan yana da kyau ai za a gane ko a wannan hoto yana da kyau to sai ni zo na ce ma foto sai na yi shiru ai kowa ya san foto ko amma wani iri na kalmar nan da nizo da ita cewa yana da kyau ita ce take cika ma'anar kalmar farko kenan sai a ce jamilatun khabar mubtada ne inda kalma ce aka yi amfani da ita aka cika sa ma'anar kalmar farko kun fahimta wasa shi yasa ake cewa al-mubtada'u ismun marfu'un yukawwinu ma al-mubtada'i jumlatan mufida suna ne mai rafa'a wanda da shi ake samu abin nan a cika jumla mai amfani haka ma yanzu ku duba idan nace jamilatun ya zan fassara shi da Hausa tana da ma'ana ko ba ta da tana da amma ma'anar ta cika dole in tambaka menene mai kyau sai ka ce asura kenan eh to haka ne asuratu jamilatun kenan guda biyun nan kowanne yana taimaka ma wani dan magana ta cika to mu ƙara gaba aljariyu mufidun gudu yana da amfani motsa jiki yana da amfani a zauna ba a motsa jiki jiki yana nauyi amma in kana motsa jiki yana na amfani labarin nan yana da daɗi ko bai da daɗi yana da daɗi kalmomin nan biyu duk sunaye ne ta farko an santa shine motsa jiki to amma ba a san me ake nufi da shi ba sai da an kace mufidun sannan aka gane abin da ake amfani da shi kenan mufidun din ya zama khabari na aljari ina zaka lera bisa ce aljari mubtada'un mufidun khabar mubtada to jumla na gaba alqitaru sari'un jirgin kasa yana da sauri alqitaru sari'un jirgin kasa yana da sauri wayanda suke da shi ko ba haka bane duk duniya in wannan Nijar ina ne babu jirgin ƙasa. Eh? Sai sa ake ta muna baya fa Allah da ya yi gaba da mu. Eh? Ya akwai hoto ba? Ta Allah ya zai da wannan. Yanzu ƙasashen duniya har sun wanga jirgin ƙasa muke son mu samu. Yanzu ƙasashen duniya wasu su an mamanta da yayin shi. Ba a mason shi. yanzu jirgin ƙasa da ake za ga jirgin ƙasa ne na koram bai ma taɓa ƙasa da an kunna shi ya tafi inda ne amma mu mai kama ƙasan ma ya gagare yawa shi ne kaga sai ka ga alƙitaru mubtara'un ko sari'un khawar mubtada jumla na gaba annazafatu wajibatun tsafta cilas ne dole ne a yi tsafta annazafatu wajibatun tsafta cilas ne kaga inda zan ci ma tsafta kowa ya san tsafta to amma me nake nuhi da magana na sai in na ƙara wata kalma a gane me nake nuhi to kalmar nan da zan ƙara a gane abin da nake nuhi ita ake ce ma khabar mubtada kenan sai zama wajibatun khabar mubtada an fahimci Hausa to sai jumla na ƙarshe al'adu mustadiratun ƙasa tana juyawa kowane rana ƙasa juyawa na take haka na take haka duniya take juyawa ko ta juyo ma daidai ko ta juyo ma birkice haka duniya take in ka gane sai ya zan bata baka tsoro sai da ta juyo ka gana yi da kai to ka dage da maka kenan wata rana sai ta juye da kai eh yara ka rayo kenan amma in nace muku al'ardu kasa ba kowa ya san kasa ba me nake nufi to sai in na kawo wata kalma a gane abin da nake nufi to kalmar da zan kawo gaba ita ce za ta fassara abin da nake nufi da kasar kenan nace mustadiratun ta zama khabarin mubtada kenan mu kalla mu gani wa'annan misalai muna da misalai guda shidda ko ba haka bane misalai shidda suna da kalmomi goma sha biyu ko ba haka bane duka kalmomin nan sunaye na ko duba ku gani at-tufahatu suna ne ko hulwatun mai dadi suna ne ko as-suratu hoto shi ma menene suna ne jamilatun mai kyau suna ne aljariyu motsa jiki suna ne mufidun mai amfani shi ma suna ne alƙitaru suna ne shari'un suna ne annazafatu suna ne wajibatun suna ne al'adu suna ne mustadiratun suna ne wa'in ga kalmomi ta farkon nan ita ake ce da ita mubtada ma'ana saboda da ita aka fara jumla an fahimci Hausa ta biyu ita ce khabarin mubtada saboda ita ce tassa aka fahimci abin da ake nuni da kalmar farko to haka ake da irabin su ina za a ce kai annalizan wa'annan phrase gaba daya sai ka ce at-tufahatu mubtada'un hulwatun khabar mubtada al-suratu mubtada jamilatun khabar mubtada al-jaru mubtada mufidun khabar mubtada al-qitaru mubtada sari'un khabar mubtada an-nazafatu mubtada wahidatun khabar mubtada al-ardu mubtada mustadiratun khabar mubtada kun ga inda aka yi da irabin sama wanda aka rubuta da jan rubutu shi yasa an kace musu al-mubtada'u wal khabaru a karanta inji ma'ana kalmar farko kace mata mubtada kalma ta biyu kace mata khabaru khabar mubtada kenan ko ka mance da irabin da ka duba unwani sai ka tuna to amma abin da ke so in yi mana ishara ku duba ku gani kalmomi shiddan nan na farko kowace wasalinta na ƙarshe menene kalmomi shidda na ƙarshe kowace wasalinta na ƙarshe menene to haka ake yin wasali sakon da ake so a iyar kenan duk larabcin da za ka yi idan kalmar ka fara da ita a bakinka in dai tana ɗaukar ma'ana suna ruhu a za ka yi mata in ka ƙaro wata kalma don a gane abin da kalmar farko take nufi shi ma ruhu a za ka yi mata in kai saɓani haka sai a ce ka yi kuskure a larabcinka to mu karanta ba sai mu jiya na'am eh yana iya fara amma ba mu kai can ba yanzu wan gare na harko shi muke so a rika a rika wannan ko to mu karanta na'am sunayen da suka gabata an fara bahasi al-amthilatu as-sabiqatu kulluha jumalun misalan da suka gabata dukansu jumloli ne jama'an gane abin da ake da jumla jerin kalmomin da ya bada ma'ana kinan wa'in ga duka sun bada ma'ana ko ba su bayar ba inda sun bayar da ma'ana ana ce da su jumal jumla guda ɗaya jumal da yawa ina misalan da suka gabata dukansu jumloli ne mu ci gaba wa kullu kalim wa kullu jumlatin minha murakkabatu min ismaini ko min ismaini kowace jumla daga cikin jumlolin nan an gina ta ne da suna biyu kowace jumla an gina ta ne da suna biyu ga misali at-tufahatu suna ɗaya ko hulwatun suna biyu kaga jumla wannan da suna biyu aka gina ta as-suratu jamilatu ita ma da suna biyu to dukkan ma da suna biyu biyu ake gina su na'am wal ismul awwalu fi kulli jumlatin ko sunan farko a cikin kowace jumla menene alif ba ta aiki alif ba ta aiki huwa allazi btada'na bihi aljumlata da shine muka fara jumla kowane suna na farko da shine muka fara jumla ko ba haka bane inda haka ne menene to saboda haka shi yasa ake ce mai mubtada kowace jumla sunan farko da shi mun kawara ko to in ka tashi mai da irabi sai kashe da shi mubtada'un an gane wannan ko to mu ci gaba wa idza wada'na isba'ana ala ismi thani inda zamu dora yatsan mu a suna na biyu fi kulli jumlatin a cikin kowace jumla fa akhfaynahu mu boye shi an nazarina daga kallon mu wa qara'ana haka za mu karanta haka jumla farko mi yace atto haka ne ko jumla na gaba jumla na gaba sai na gaba a gaba alkitaru ko sai wanne sai wanne kun ga wayan ganga ko mala ya ce ne ya ce a tufahatu ko me ya ce gaba ulwatun jamilatun Allah ka bani jamila. Wasu wasu ce amin ba, ko ba ku sai samu jamila ne? Ta Allah ba ku jamilin nan. Alƙiɗaru, don wala maka samu jamila ba ka samu matsala. Jamila ba guda ba, jamila biyu. Mustadiratun. jamila biyu ka samu jamila kyakkyawa ka samu kuma mai kyawun hali shine jamila guda biyu to ku riwa ku gani abinda malai ya ce wa idza wada'na isba'ana ala ismi thani ko inda zamu dora yatsan mu akan suna na biyu fi kulli jumlatin a cikin kowane jumla yanzu mu kaddara ga yatsan mu nan mun aza wannan mu aza yatsunmu yanzu maimako a ga suna biyu suna nawa ake gani to yanzu mu kalle shi a matsayin guda mu ci gaba da karatunmu shine yace wa idza wada'na isba'ana ala ismi thani inda zamu dora yatsanmu a hannu na bi is usba wanga da zamu aza dan yatsan mu taushe suna na biyun nan fi kulli jumlati a cikin kowace jumla fa akhfaynahu muka boye wannan sunan an nazarina daga ganin mu wa qara'ana haka da sai mu karanta shi haka sai mu ce at-tufahatu as-suratu al-jariyu al-qitaru an-nazafatu al-ardu da Allah wa'anga duk an san su ko ba san su ba amma me ake nuhi da su ba mu gane abin da ake yi nuhi da su sai in an ƙara musu wata kalma a gaba to sai malam ya ce ban ji ba fa ina na na tahayyara ko na tahayyaru na tahayyaru eh ra'un da ruha fa ina na na tahayyaru saboda fili mudari ne ko fili mudari me ake masa donma duk inda kaga fili mudari ba da donma ba akwai abin da yasa to abin da yake sawa a yi mai abin da ba donma ba bai zo nan gaba idan fa inna na natahayyaru zamu rude at-tahayyur rikicewa ka rikice ka kasa gane me ake nuni shine zamu rude a jumla ba mu gane abin da ake nuni mm mhm wa nas'alu anfusana sai mun tambaye kanmu ma sha'anu tufaha me ake nufi da at-tufah wa ma sha'anu sura me ake nufi da sura wa ma sha'anu al-jarri me ake nufi da al-jarri ku diba misali sai na zan ce ma Isma'il at-tufahatu as-suratu al-jarri ni kala kuma kallona ai dai ka san ma'anar su ko in ni ta karanto masu ni shuna haka da alabi za ka dauke ni ai kamar mutum ya zare inda kalmomi ne wanda ba a gane mi kaka nuni da su ba to shine yace sai mu tambaye kanmu in mun ka karanta su haka ba mu gane ma'anar su shine abin da yake nuni walakin na sai dai idza rafana isba'ana inda za mu doke yatsan mu yanzu mu doke yatsan mu nan ga yanzu nan mun doke yatsa ko an kaddara kaddara na an ka ko to yanzu mun doke yatsan mu Mala ya ce, In muka ɗauke yatsunmu daga saman wannan kalma na biyu, haka ne ko? Wa ana haka da ko? Sai mu karanta shi haka mace, At-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, aljaryu mufidun, al-qidaru sari'un, an-nazafatu wajibatun, al-ardu mustadiratun. Mala ce, In mun karanta shi a haka, istafadna fa'idatan tamatan. za mu samu fa'ida cikakkiya. Wallazi a fadana abin da ya amfanar da mu muka gane ma'ana cikakka, walismu sani shi ne suna na biyu da muka ƙara fi kulli jumlati a cin kowace jumla, wa huwa wallazi akhbarna bi halabati tufaha, domin suna na biyu shi ya ba mu labarin daɗin da fam yake da shi, in ba da shi ba mu gane matsayin fam ko ba haka ba ne, sannan wa jamali surati da kyawun hoto hoton nan ba san kyawun shi ba sai da an ka ce jamilu ne muka kana matsayin shi sannan wa ifadatil jari da amfanin motsa jiki da mun ce aljari inda ba mu ce mufidu da ba mu gane abin da ake da aljari ba mala yace walidha yusamma walidhalika ko saboda haka ne yusamma ismu sani khabaran shi yasa ake ce da suna na biyu khabar mubtada idan ka tashi ne rabi at-tufahatu mubtada'un marfu'un hulwatun khabar mubtada kun gane ko as-suratu mubtada'un marfu'un jamilatu khabar mubtada har zuwa ƙarshe a ci gaba an ga wajen ko wa idza ta'ammalna akhira kulismin inda za mu yi la'akari da ƙarshen kowane suna minalismaini daga cikin sunayen nan guda biyu fi kulli jumlata a cikin kowace jumla kowace jumla ba suna biyu bane minal jumal sabiqati daga cikin jumlolin da suka gabata wajadnahu marfu'an zamu ga ruha ya dauka kaga nan at-tufahatu as-suratu al-jariyu al-qitaru an-nazafatu al-ardu ko hulwatun jamilatun mufidun sari'un jadi'in wajibatun sai menene muftadiratun mista nan ya ɗauki alifu ya ɗauki wasu libi nan ya ɗauki guda saboda wanga yana da alifun da lamun wanga kuma bai da alifun da lamun suna in bai ɗauke da alifun da lamun sai a ƙara mai wasu libi guda su zama biyu in kuma yana alifun da lamun alifun da lamun ne sai su canye wasu libi guda sai a mai wasu libi guda ɗaya abin da yasa ake haka nan mun zo darasin da yake magana kan wannan zamu gane insha Allah Allah ya samu dace yanzu nan wa'annan jumloli waye ba zai ila irabin su ba ya ce ila irabin sai ka ce ah at-tufahatu mubtada'un marfu'un hulwatun khabar mubtada ya tambaye ka dan sai ka ce saboda at-tufaha jumla ce kuma ta fara da suna a farko suna a farko a larabci ruwa ake masa to suna na biyu da shine mun ka gane ma'anar sura na farko to shine akhbar mubtada as-suratu jamilatu as-suratu mubtada jamilatun khabar mubtada al-jaryu mubtada mufidun khabar mubtada al-qitaru mubtada sarihun khabar mubtada an-nazafatu mubtada marfu'un wajibatun khabar mubtada al-ardu mubtada mustadiratun khabar mubtada kenan dukkan su mubtada ne da khabar mubtada da Hausa in zaka fassara su at-tufahatu hulwatun aqam din nan yana da zaki as-suratu jamilatun hutun nan yana da kyau al-jaryu mufidun motsa jiki yana da amfani al-qitaru sari'un jirgin kasa yana da gaugawa an-nazafatu wajibatun tsafta wajibi ne al-ardu mustadiratun kasa tana juyawa akwai mai tambaya to adibo wani littafi na Allah. Allah ma ina ganin ranan nan daga cikin abin da mun karanta mun kace wa yajibu an yaslima tarkibu min ta'idil lafzi nan ne ko wajibi ne tarkibi amna ne tarkibi kalmomin da zaka jera waje larabci to su kubuta da kullewar lafazi menene ake nuni da kullewar lafazi wa huwa an yakuna al-kalamu khafiyid dala shine zancen ka ya zamanto abin da yake nuni boye yake alal ma'anar murad game da ma'anar da ake nufi hmm dilalati ko dilala nan ne ko ma'ana yana da manuniya boyayya alal ma'anar murad game da ma'anar da ake nufi bi sababi ta'khiril kalimati saboda an jinkirta kalmomi a magana aw taqrimiha ko an gabatar da su amma watiniha hal asliya daga guraren su na asali aw bil fasli bainal kalimati allati yajibu an tatajawara ko a rarrabe kalmomin da yake wajibi ne su makwabci juna wa yattasilu ba'daha bi ba'din sashin su hadu da sashi fa idza qulta inda zaka ce ma qara'a illa wahidan muhammadun ma'a kitaban akhihi ma'ana bai karanta ba sai dai guda muhammadu tare da littafin dan uwansa kana hadal kalam ghairu fasih to wannan zance babu fasa a ciki lidafi ta'lifi saboda akwai dafi ta'lif id asluhu asalin yadda ake zancen shine ma qara muhammadun ma akhihi illa kitaban wahid muhammadu dan uwansa littafi guda ne suka karanta amma sai kai kai kongama kon baya mala yace faqad menene faqaddimat as-sifatu 'ala al-mawsuf aka gabatar da sifatu 'ala al-mawsuf wa fusila bainal mutalazimaini aka rabe tsakanin abubuwan da ke lazamtar juna wahuma sune أداة الاستثناء والمستثنى أداة الاستثناء ده مستثنى والمضاف ومضاف إليه ده مضاف ده مضاف إليه سمع كرباس ويشبه ذلك قول أبي طيب المتنبي irin magana da abu tayyib al-mutanabbi yayi ta yi kama da wannan da yace anna yakunu abul bariyati adam wa abuka wasaqalani anta muhammad yaya zai zamanto adamu shine baban halitta da babanka da aljani da mutane anta Muhammadu kuma kai Muhammadu mala yace wal wada'u sahihu azin kalma yadda yake a daidai a larabci an ya kula ya ce kaifa ya kunu adamu amal bariya ta yaya ne annabi adamu zai zamo shine baban duniya gaba ɗaya wa aboka muhammadu kai kuma ka ce wai babanka ne muhammadu wa an tasakala ne alhali kana cikin mutum da aljini kawai kai ma ɗan adamu ne kun gane ko amma sai yi kungamakon baya ya'ani yana nuhi annahu kada jumi'a ma fil khaliqati fil fadli wal kamal kada jama'a kenan ya tattara ma fil khaliqati abinda yake cikin halitta min al fadli na fala wal kamal da cika faqad fasala bayna al mubtadi wal khabar a magana sai ya rabe tsakanin mubtada da khabari ko ma abuka muhammad shine abuka muhammad وقدم الخبر على المبتدا ya gabatar da khabari akan mubtada kamar karatun da muka yanzu nan ku duba in ce hulwatun at-tufahatu jamilatun as-suratu mufidun al-jaru yayi kaga an gabatar da khabari akan mubtada ko ba kamar to shine wanga malami shine malami yace ya gabatar da khabari akan mubtada kenan wanga zance zance ne wanda babu fasaha a cikin sa taƙariman ƙaryadau ilal lafsi gabatar wanda yana jayo rikicewan magana fi ƙauli a maganarsa da ya ce wasu anta ala annahu ba ala ta'assuf cewa shi bayan wahal da kansa da ya yi lam yaslam kalamuhu min sukhfin wa hadarin zancensa bai kubuta daga wauta ba da kuma abin gujewa ma'ana abin kyama shi ya larabci ne don ya nuna ƙwarewa a magana mala ya shama duk da haka babu fasaha a ciki lam yaslam kalamuhu zancensa bai kubuta ba nan ga yace ala annahu ba'da ta'assuf kun gane ta'assuf gajiya wahala bayan wahal da kansa da yayi wajen kirkira larabcin lam yaslam kalamuhu min sukhfin wa hadar zancensa bai kubuta da wata ba da kuma abin kyama sukhf rashin azanci da abin da ya kama da wani ina ganin nan ne za mu tashi ko? waye jibin an yi karatu? to to bari a maimaita malam yake cewa malam ya ce anna ya kunu a baka ko? ko a koma baya duka dai waye jibu wajibi ne an yaslima tarkibu min taqidil lafzi zancen kai ku fita daga kullewar lafazi nan ne muke ko wa huwa an yakuna al kalamu khafi dalala shine zancen kai zama ma'anar da yake nuni a boye take alal ma'ana al murad akan abin da ake nufi bi sababi ta'khir al kalimat saboda jinkirin dalilin jinkirin kalmomi a zancen ka au taqdimiha ko gabatar da su amma waqini hal asliya daga wuraren ta na asali au ko kuma bil fasli bainal kalimati kararrabe tsakanin kalmomi wa'inda allati yajibu an tatajawara wajibi ne ta makwabci juna wa yattasil ba'daha bi ba'd sashi ya hadu da sashi fa idza qulta inda zaka ce ma qara illa wahidan muhammadun ma'a kitaba akhihi kana hadha al-kalamu ghayr fasih wannan zance babu fasa a ciki da da'afi ta'lifi saboda akwai da'afi ta'lif id asluhu saboda asalin yadda zancen yake ma qara'a muhammadu ma akhi illa kitaban wahid muhammadu da dan wasu basu karanta ba sai da littafi guda daya fa quddimat as-sifatu 'ala al-mawsuf aka gabatar da sifa 'ala al-mawsuf wa fussila bayna al-mutalazimaini aka rabe tsakanin abubuwan da ke lazimtar juna wa huma adatul istithna'i wal mustasna' shine adatul istisna da mustasna me adatul istisna shine illa to duk abin da zai zuwa kusan illa shine mustasna al mudaf wa mudaf ilay da kuma mudafun da mudafun ilay wa yashbihu dhalika qawl abi tayyib mutanabbi magana abi tayyib mutanabbi tana kama da wannan yace anna yakunu abal bariyati adamu wa abuka wasaqalani anta muhammadu malam yace wal wada'u sahihu wada in larabci ingantacce an ya ƙula shi ne kamata ya ce, Kaifa ya kuna Adamu abal bariya, ta yaya annabi Adamu shi ne baban halittu, ba aboka Muhammad, kai kuma ka ce babanka shi ne Muhammadu, ta an ta saƙara ne alhali kana cikin halittun mutane da aljanu. yani abin da yake nufi annahu qad jama'a ma fil khaliqati min al fadli ya tattara abin da yake cikin halittu na falala wal kamal da cika kaga annabi adam ai a ce babanka na ai ya isa ko to kai da adda baba adam kai tsaye kuma ka zo kana wani ne baba na kawai kai tsaye kace kai dan adamu na yanzu in ka ta cikin gari in ka fi san balaga mutum ya tambaye ka ya sunanka ya kamata ka ce mana ka ce suna na abdullahi waye babanka adam abdullahi adam kai ƙarya sai an ka bincika sai aka gano ba haka bane sai ka ce a kai kana nuhin bawan Allah kake kuma kana nuhin annabi adam uban kowa ne kai ma babanka na to ƙarya kai eh wannan shi ake ce ma tauriya kai a magana ka ɓoye ma'anar take amma kuma ba kowa ga hararo ta in baka faɗi ba in ko ta yaya ta yi ta yaya ba kai ƙarya ba duk ce a kai ga abin da kaka ni wa'ita yake ƙarya kake ke yi a to ma ba yadda ba kai ka yadda da shi ne ake yi abin nan ke sa malaman balaga in ba kai in ka iya ta za ka yi azancin magana sai ka tsaya da magana da akwai darasin da za mu zo shi ne abin ce ma tauriya ka zo ga yadda magana take sai ka ɗauki kalma mai magana biyu wani ya ce ma wani ya ce wani yaro ka je kawo ka sayo ice a kawo a kaduna ne akwai unguwa da ake ce ma kawo unguwar sunanta kenan shi sai ce ka je kawo ka sayo ice a kawo yanzu a kawo in ce ka sayo ice a kawo ma'ana nawa yake masa yana iya ɗaukar ka je can kawon ka sai ice yana iya ma'ana in an sai ice a kawo da ya zo sai sai ya turo ta shi ya ce masa ya zan ce ka je kawo ka so ice a kawo kuma ka sai ka ce a cewa kai in je kawo in so ice a kawo to kuma an kawo icen ka gani ya ga shi ne tura suke ce this is an ambiguity statement an ambiguity statement ma'ana zance mai harshen damu duka ire iren wa'annan to mala yace na ne mala yace wa qad fassala bayna al-mubtada wal khabar ya nan da bai tsakanin mubtada da khabari wa ma suni abuka muhammad wa qaddama al-khabara ala al-mubtada ya gabatar da mubtada akan khabari akan mubtada kada yad'u ila al-labsi wannan yana jawo zancen mutun ya cakude ya rikice fi qaulihi da yake cewa wasaqarani anta mana kenan ala annahu bayan cewa shi ba da ta'assuf bayan wahal da kansa da yi lam yaslam kalamuhu min al-sukhfi wal hazar zancansa bai kubuta daga wawata ba da kuma rashin rashin amincewa Allah ya samu lada hazar ma'ana rashin ganewa duk dai kusan ma'ana guda su ina za mu tashi wanga wanga karatu kakka sa a ranka wa yayi ma nauyi wa in ka sa ya ma nauyi zuwa gaba sai kai da na sani Allah lokacin da 2006 2006 aka koya min wanga littafi 2006 zuwa yanzu shekara nawa nawa dizitan ko to 2006 na na yi littafin ga lokacin da ni su malam yace min na gane ni ce yace in na gane ka in damu da namance yanzu ka gashi ina koyar da su kenan kai kokari ka gane kakka damu da baka rike wani abu shi karatu yau da gobe ce kisa wannan a tabo na a tabo nan in ka koma baya sai ka ga ai kazan nan ka rike shi shine mun kai baya in ka duba yana ƙara hitowa mun yi shi tun eh shine in ka karanta shi kana ganin cikakken bayani a baya mun yi darasin ko baka zo baran nan babu da ina mun ka kwana ina za mu tashi daidai na za mu tashi to shi kenan farkon shahi mala ya ce manta wannan ƙa'ida da shi ne zamu ta in baka haddace shi ba duk karatun da ake yi an tayi an barka muna magana ne akan al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ko ba haka bane al-kalamu mun yi bayani akan menene al-kalamu ko ba haka bane mun ce yana da ma'ana ta lugha mun ce yana da ma'ana ta nahwu ma'anar kalamu a nahwu shine tarkibul ladhi fi fa'idatan tama ko ba haka bane sannan muka ce eh huwa al-lafzul al-murakkab mun ka ce al-kalam labudda an yatarakkabu min kalmatayn fa aksar ko ba haka bane kenan da an ce at-tarkibi da an ce murakkab muna nufin at-tarkibi kenan zancen kalmomi da yawa sai muka yi bayani akan eh al-mufid shine zamu yi magana shine at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan yusamma kalaman aw yusamma jumlatan mufida an gane wannan ko to shine malai yace wa ma'ana kaunihi mufid ma'anar kasancewar zancenka mufid an yahsuna sukutul mutakallimu alaihi yin shirin abokin magana ya kyautato a gare shi ma'ana abokin da kake magana da shi yayi shiru ba sai ya tambaye ka ba ma'ana wai ya gane duk sadda kai ma mutum labari ya yi shu to yana nuna ma ya gane ne to wannan zancen ka yana da ma'ana cikakkiya amma duk lokacin da kai magana mai sauraron ka bai gane abin da ka nuni ba wannan bai da ma'ana cikakka bi haythu لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر بحيث تيدى لا يبقى السامع shi mai sauraronka ba zai wanzu ba muntazirin yana jira da shay'in akhar na wani abu daban ina ganin nace wanda duk bai da irin wannan ya bido shi ko saboda kai ya zama an saba ina ka ya saba ma wanga wanda ya yawa shi na za aiki da shi mu ci gaba da karatunmu kowa ya ga wajen shi yasa nace kowa ya rinka sa alamar inda aka kwana da ka zo aka ce a ɗauko littafi kaza ka san inda aka kwana kai tsaye ba sai an zo ka ce ina ne ba yana alamu ne na mutum in ya zo ya aje yana kasuwa yana sai da kamiya ne eh eh a gani dole sai an hana ido bacci kun gani ban cike kwana ba inda dare sai na karatu komi dare ni tashi sai na karatu komi dare ni tashi sai na karatu kai ma ka saba maka kanka dole ka rinka yin karatu da dare in ka zo inda ka iya ka dauki qur'ani inda ka iya in ka gama karanta shi kai har da shi in ka gama karanta har da shi kai fassara shi in ka gama fassara ba a bari sai an mutu a mutu rabbaka ta ya ta yaka da ko ba ka wannan amma mutum da ya zo sai kwana ustaza ba sai ka rage kwana to mu ci gaba ina ne an ga wajen mallai cewa ma'ana kaunihi mufidan ma'anar zancen ka ya zama mufid ma'ana mufid mai amfani ta yaya ne za a ce zancen ka yana da amfani shine an yahsuna sukutu mutakallimu alai ya zamanto abokin magana shine mutakallimu ya kyautatu zai iya yin shiru a zancenka. Bi haifu ta yadda laye buka sami'u mai saurarenka ba zai wanzu ba muntazirar bishe'in akhar yana jiran wani abu daban da zai ke saurare gare ka. Kamata da ya kayi magana ya zama ya gane bai sai ya ce mi kace ba ko ba sai ya ce mi kake nufi ba. Falau kulta inda za ka ce, Iza hadara ustadu, in ustadu ya zo, sai ka yi shuru. Da Allah ne ce muku, in ustazo ya zo, ba magana ba ce, sai ni shu. Magana ta ta ƙare ne, ku sauraron ku ya ƙare, kenan dole kuna sauraron ku ji miye in ustazo ya zo me, me za a yi. To kenan wanga ba a ce da shi jumla mufida, inda bai ba da ma'ana ba, inda wanda kake magana da shi har yanzu yana sauraron ka i da sa maganarka. To sai Malam ya ce, la yusamma zalika kalaman irin waga magana ba a ce da ita kalam ku kalla nan at-tufahatu a nace pom sai ni shu sai kun ce malam pom gaga sai nace at-tufahatu hulwatun dala ma'anar ta ba da ma'ana ko ba ta ba ba kenan yanzu ta zama jumla mufida idan ko da kalmomi sun wuce uku in dai ba su cika sama alarsu ba ba a ce musu kalamu a larabci na nahawu ba na larabawa ba a malaman nahu ba a ce da shi kalam sai in yaba kamar yanzu da ya kawo misali ya ce idza hadara al ustadu kalma uku idza hadara al ustadu sai ni shu duk da kalmomin na da yawa inda baka gane me nake nuhi ba ba a ce mai jumla mufida dole ne sai na cika san ma'ana dan ka gane to yake cewa la